إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تا الصبر شاشدة قوة المحرم hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan tara biladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin kamar yadda sanarwa ta gabata a cikin wannan majmu'a ko wannan guruf wannan gida mai albarka daga ɗaya daga cikin 'yan agajin da ke kula da shi shine malam abdallah ibn ishaq mazauni ƙasar senegal kan cewa wannan gida mai albarka mai suna membaru sunna lil fatwa wanda ke da ɓangarora guda biyu ɓangaren whatsapp da kuma ɓangaren telegram wanda an buɗa su ne ba don komai ba sai don karantar da addini ga 'yan uwanmu da suke zaune a ƙasashe daban-daban wanda ba tare muke da su ba kamar ƙasar Nijar kamar ƙasar Mali kamar ƙasar Kamaru kamar ƙasar Senegal kamar ƙasar Congo kamar ƙasar Libya da sauran kasashe dai masu yawa da ba zan iya kawo su ga ba ɗaya ba wanda shekaru kusan uku ma da suka gabata aka buɗe wannan majmu'a mai albarka to amma karatutukan da muke gabatarwa sai allah ta'ala ya kaddari suka tsaya sakamakon wasu dalilai na uzurra da ɗawainiya da ta yi yawa to sai ga shi an yi sanarwa cewa za a ci gaba da karatuka kamar yadda aka saba wanda a jiya juma'a malam adam osman ya gabatar da karatu haka kuma ranar alhamis malam osman abubakar shi ma ya gabatar da nashi karatu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi ni mai magana sunana bashir umar argungu dukkaninmu muna zaune na garin argungu a wannan ƙasa ta najeriya mai albarka to a wancan lokaci littafin da ni nake karantarwa shine littafin da'ul musalli na babban malami malam abdullahi wanda aka fi sani da abdullahi gwandu kane ko dan uwa ga shehu dan fodiyo wanda littafi ne da ya rubuta domin ya yi bayani akan matsaloli guda biyu da suka shafi sallah matsalatu qada'il fawaid da kuma matsalatu sujudi sahawi to sai zan akwai karatuka da muke yi da yan uwa ɗalibai karatu na zauri haka kamar littattafan luga da littattafan nahau da littattafan fikihu hadisi da al'aƙida wato tauhidi to sai yan uwa suka nemi cewa ya kamata a saka wannan littafi na da'ul musalli saboda da yawa mutane matsaloli na bujiro musu a cikin sallah amma sai su kasa walwale su su kasa magance su wanda shi kuma malam abdullahi ya yi bayani sosai mai gamsarwa a ciki game da wannan duk da mun taɓa karantar da littafin wurare daban-daban har sau biyu mako uku to amma karatun babu rakodin ma'ana babu shi tasjilan ballantana a dinga tura mutane su dinga saurare to sai ya zamo lizaman akan muke cewa ya kamata mu sake sa littafin kuma a dinga rikodin domin a aji sai da zara an gama da shi kuma shi kenan ba sai an sake sashe sai dai a nemi wani a sa saboda yanayin rayuwa to shi yasa ni sake ɗauko sabon littafi da zan ci gaba da karatu a cikin wannan majmu'a mai albarka mimbar sunna lil fatwa wanda hawaye littafin da shi babban malamin ne mala abdullahi gwando a rahimahullahu ta'ala kamin mu shiga littafin zan ɗan yi bayani a takaice akan wane ne mala abdullahi domin mu san hidimar da yawa addini a dunkule yana da kyau idan za ka karanci maganar mutum ko littafin sa to ka san shi awwa to sunansa abdullahi dan muhammad dan usman dan salih dan harun da ne masa laƙabi da fodi fodi ita kalmar fodi kalma ce ta ta fulatanci fulani mun san fulani domin kun san su fulani ne da shi da ɗan uwansa shehu usman to ma'anarta shine alfaqihu masanin fiqihu wanda ya fahimci addini wanda ya sa alkur'ani da sunnar manzon Allah da maganganun sahabbai da ayyukansu an haifi shehu abdullahi a gazance mafi rinjaye shekara ta 1179 hijira hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka aka haife shi wasu kuma sun ce shekara ta 1180 amma wancan zancen ya fi ƙarfi sannan kusan shi shehu abdullahi kamar yadda muka faɗa ɗan uwa ne na shehu usman ma domin shaƙiƙin sani ma'ana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to akwai shekara goma sha biyu tsakaninsu da haihuwa ma'ana sai da aka haifi shehu usman da shekara sha biyu sannan aka haifi malam abdullahi gwandu an haifi malam abdullahi gwandu a cikin wani gari da ake kira marnona wanda marnona da tana cikin ƙasar wato wurno a wancan lokaci to yanzu ita wurno karamar hukuma ce ga jihar sokoto a wannan gari aka haife shi a wannan gari shehu abdullahi ya yi rubuce-rubuce da dama ya yi rubuce-rubuce da dama a bangaren tafsiri ya rubuta kamar biya ta'wil fi ma'anin tanzil da mujalladai guda hudu ne yana bayani akan wujuhul qira'at da akawalu a immatul fikihi da wujuhul lugati wal balaga sauransu a bangaren abin da ya shafi ulumul qur'ani ya rubuta miftahu tafsir wanda alfiya ce ma'ana baiti wajen dubu da wani abu ne da ya waƙi littafin al'imamu as-suyuti rahimahullah mai suna al-itiqanu fi ulumil qur'an da littafin saboda an-nuqaya النقايا في علم التفسير haka bangaren hadisi ya rubuta sirajul qari wanda waƙe ne da ya bayani akan tarajumu rijalul bukhari wato mazajen al-imam al-bukhari ya rubuta misbahur rawi da shi ma yana nan wajen baiti 500 ne a bangaren tauhidi ya rubuta littattafai daban-daban kamar miftahul usul نظم العقيدة الوسطى للسنوسي آه وشرحها نظم نظم النقايا للسيوطي haka a ɓangaren fikihu ya rubuta diya'ul anami fil halali wal haram diya'ul siyasati wa fatawan nawazil kifayatul awami fil buyu'i kifayatul tullabi fil nikahi wanda ita ma alfiya ce da ya rubuta akan aure Uh, haka a ɓangaren abin da ya shafi ilimin lugha ya rubuta albaharul muhit a ɓangaren nahawu baiti dubu hudu ne ya rubuta a ciki haka bangaren sarfu ya rubuta alhisnul rasin aljami'u madidata ilmi sarf shi ma baiti dubu ne da wani abu a bangaren ilmul arud ya rubuta fathul latifil wafi fi ilmai al'arud wal kawafi a bangaren mantiki ya rubuta miftahut tahqiq fi ilmil mantiq a bangaren siyasa akwai irin su ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام ضياء السلطان ضياء السياسات ضياء أولي الأمر والمجاهدين da makamantansu wanda shehu abdullahi ya rasu hijira na da shekara biyar yana da shekara biyar ya bar duniya a rahimahullahu ta'ala wanda yau kusan shekara tara da wajen bakwai da rabonsa da duniya sau da kamala abdullahi ya daɗe da rasuwa to littafin da za mu sada shi littafi ne da ya shafi tarbiyya a ɓangaren tarbiyya ma ya yi rubuce-rubuce duk da ba mu ambaci littafin da ya rubuta ba to amma wannan yana ɗaya daga ciki sunansa tariqus salihin walahu manfa'atun lil muslimina insha Allah ta'ala ta'alifu al-alim al-allama Abdullah ibn Fodi rahimahullahu ta'ala to a farkon littafin mali yake cewa bismillahir rahmanir rahim ina mai farawa da rubuta wannan littafi da mai neman taimako Allah mai cikakkiyar rahama mai cikakken jinƙai sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allah shi salati ga shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman Allah shi aminci aminci gare shi alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai yanci al'alamin duk wanda ba Allah ba a ɓangaren halittu wato a ɓangaren halittu kenan su ne waɗanda ba Allah ba to su ne al'alami amma ba'adu bala ce bayan haka fahaza kitabu tariqi salihin wannan littafi ne da ya kunshi bayani akan tafarki na mutanen kirki mutanen kwarai magabata wato hanya ta magabata na kwarai su ne annabi muhammad da sahabbansa walahu manfa'atun lil musulmina kuma yana da amfani ga musulmai insha Allah ta'ala in Allah ya so wannan ta hakikan ne cewa insha Allah ma'ana tabbas ne cewa duk wanda ya karanta hanyar mutanen kwarai babu shakka zai amfana lishekhi abdullah wannan maganar masu rubuta littafin ne su suka shigo da shi lishekhi abdullahi bin muhammad ibn usman ta gamadahu allahu bi rahmatihi amin wanda ya rubuta shi shine malam abdullahi dan muhammad dan usman allah ya lullube shi da rahmarsa amin allah ya amsa to sai bala ya ci gaba da cewa wa man arada tariqahum duk wanda yake nufin ya shiga hanyar magabata na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to abu na farko da zai fara yi shine falyattaqillaha ya ji tsoron Allah bi taqdimi ma'rifati da gabatar da sanin ma yajibu alaihi sanin duk abin da ya zan wajibi gare shi min al-i'tiqadi na abin da ya shafi ilimin aqida tauhidi bayan ya san ilimin tauhidi sun ya bahasu ilma ibadatihi sannan ya yi bincike akan ilimin bautarsa min kulli ma aujabahu Allah alaihi daga dukkanin abin da Allah ta'ala ya wajabta masa a wannan magana kamar ya ɗauko ta ne daga littafin abdurrahman al-akhdari rahimahullah a cikin littafinsa da aka fi sani da al-akhdari da a farko-farko yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini wato abinda maliki cewa farkon abin da yake zama wajibi alal mukallaf akan wanda yake mukallafi shine wanda yake Allah ta'ala ya dora masa ibada ya wajabta masa ibada shine musulmi mai hankali kuma baligi to shine tasihu imani ya gyara aƙidarsa ya gyara imaninsa ya gyara tauhidinsa domin shi ne farko duk abin da mutum ke yi idan tauhidi ne batacce ne to aikin banza ne bayan ya yi wannan sun ma ma'arifatu ma yi sulihu bihi farwaye sannan ya je ya san abin da yake wajibi gare shi na farillai da suka wajaba a kansa a kama hukunce-hukuncen sallah da tsalki da azumi da makamantansu to wanda shi ne abu na farko duk musulmi da yake son ya bi hanyar manzon Allah ya bi hanya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wajibi ne ya tashi tsaye ya gabatar da neman ilimin abin da yake na tauhidi saboda Allah ta'ala yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin Allah ta'ala yace fa'alam ka nemi ilimi ka sani me za ka sani annahu abinda zamiru shani ya kunsa na la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah wasu ga firli zambika ka nemi gafara ga zunubinka walil mu'minin kuma ka nemi gafarar zunuban wato muminai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da ita ne ga annabi muhammad amma wannan aya ta shafi kowa ta shafi kowa shi yasa al'imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala a littafinsa a ƙarƙashin wannan aya ya ƙulla babi kan cewa cewa a fara neman ilimi kamin mutum shi magana ko shi aiki a ƙa'ida babu wata ibada da za ka yi duniya sai ka nemi ilimin ya ake yinta babu wani aiki da za ka yi da sunan bautar allah sai ka san ya ake yinsa kamar yadda abdurrahman al-akhdari ya faɗa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan hatta ya alama hukumallahi fihi wa yas'al ulama ba shi halatta ga baligi mai hankali wanda ya zan ya balaga yana da hankali ya aikata kowane irin aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki in bai sani bai tambayi malamai kamar yadda Qur'ani ya ambata فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ku tambayi waɗanda suke da ilimi a cikinku idan ku ba ku da ilimi domin ba daidai ba ne mutum ya yi aiki da abin da bai san hukuncinsa ba addini domin Allah ya ce wala ta kafu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula karka bibi abin da baka da ilimi a kansa ka ce wai za ka yi aiki da shi ko za ka yi bayanin hukuncinsa a'a karka yi haka Allah ya ce domin abin da kunne ya ji abin da idanu ya gani abin da zuciya ta kudurta to za abin tambaya ne ranar tashi alkiyama to wannan shine abin da mala yake nufi a nan duk wanda yake son ya bi hanyar manzon Allah da sahabbansa da sauran waɗanda suka bi musu ya kyautatawa to shine shi ne ya ji tsoron Allah ya gabatar da ilimin tauhidi ilimin tauhidi a nan mala yana nufin arkanul iman shine na farko ya yi imani da Allah na biyu ya yi imani da ainihin mala'ikun Allah na uku ya yi imani da littattafan Allah na hudu ya yi imani da manzannin Allah na biyar ya yi imani da ranar tashin alkiyama na uku ya yi imani da na shida ya yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau wannan ana kiran su arkanu al'iman rukunan imani a sifta guda shida to wajibi ne ga kowane musulmi ya tashi tsaye ya samu ilimin ya ake sanin allah jimlatan wa tafsila ya samu ilimin sanin ainihin mala'ikun allah jimlatan ya samu ilimin sanin littattafan da Allah ya saukar kama alkur'ani kuma ya imani da shi sannan ya samu ilimin sanin imani da manzannin da Allah ya turo sannan kuma ya san abin da manzon da ya zo mai da shi a manzon da aka turo mai ya san abin da aka zo mishi da shi na shari'a shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan ya imani da ranar tashin alkiyama ya yi imani da kaddara duk abin da ya faru gare shi na alkhairi haka Allah ya hukunta duk abin da ya faru gare shi na sharri marar daɗi haka Allah ya hukunta wannan shine abin da mutum zai gabatar sannan a ɓangaren kuma abin da ya shafi ibada shine ya kokari ya san hukunce-hukuncen shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya san ma'anan la ilaha illallah ya san sharuɗan ta guda bakwai ko takwas da malamai suke kawowa sannan ya san hukunce-hukuncen sallah sannan ya san hukunce-hukuncen azumi ya san hukunce-hukuncen zakka idan yana da dukiya ya fitar sannan ya san hukunce-hukuncen aikin haji in Allah ya ba shi wadata ya tafi to waɗanga abubuwa wajibi ne ga musulmi ya tashi tsaye ya san su shine abin da malan yake nufi a nan sun ma ya bahasu ilma ibadati isan na ya bincike akan ilimin bautar samin kulli ma aujabahu Allahu alaihi daga duk abin da Allah ya wajabta a kansa falyalam ya san kaifa ya fa'alu ya zai aikata shi wajibin shi ne ya san yaya zai aikata abin da Allah ya wajabta masa sun mai khulisu kalbahu ilallah sannan ya tsarkake zuciyarsa zuwa ga Allah duk abin da za ka yi to ka yi shi saboda Allah ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ta'ala ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara addini tsarkakakke ga Allah yake duk wani addini da baya da tsalki ba a yi shi don Allah kaɗai ba to babu ruwan Allah da shi sannan ba umarci mutane ba sai don su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wa ta'ala Bala ya ce wayo raƙabuhu kuma ya kiyaye Allah fi jami'i a hawalihi ga dukkanin halolansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi kan cewa yana gaya wa mu'az ittaqillaha haisu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance yake gaya mu'az da Abu Zarri al-Ghifari radiyallahu anhuma wato ka ji tsoron Allah a duk inda kake a kowane hali kake ka tabbatar da abin da zaka yi ba saban Allah bane da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala haka hadisi Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito da sauran malamai, ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah zai tsare ka. To shine wa yuraqabuhu fi jami'i ahwalihi bi fi'li wajibatihi ta hanyar yayi aiki da ababen da Allah ya wajabta masa ka annahu yarahu kamar yana ganin Allah kamar yana ganin Allah kamar yadda ya zo a hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa al'ihsanu an ta'abuda Allah ga annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'in na yaraka abin da ake kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa ido da ido in kai ba ka ganin Allah kuma tabbas haka ne ba a ganin Allah to ka sani fa'in na yaraka shi Allah yana yana ganinka eh wa tarki makaruhatihi kuma ya kiyaye Allah wajen barin duk abin da Allah ya hana ya kyamata wa muharrimatihi da duk abin da Allah ya haramta ka annahu yarahu kamar dai gashi nan yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa kaza fi fi'lin nawafil haka ya kiyaye Allah wajen aikata nafilfilu bayan yayi abin da an wajibi ya nisanci abin da haram da abin da an makaruhi to kuma ya dawo ya dinga aikata nafilfilu a bangaren sallah nafila bangaren azumi nafila bangaren sadaka wa tarkil makaruhat kuma ya bar ababen da aka karhanta masa to nan za mu dakata insha Allah ta'ala wannan darasi zai zamo darasi na ɗaya sai wani karatu na gaba za mu ci gaba subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh